الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا yammacina hudu ga watan jimadar thani hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wadda ta yi daidai da ashirin da takwas ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka na jibuis da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna na babban malami al-imam barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 78 a cikin jeren giyar darussan da suka gabata a wannan littafi a darasin da ya gabata mun tattauna a gaba ta 99 inda a sheikh fauzanul fauzan ya yi mana fashin baki da ƙarin bayani a daidai gabar da imam al-barbahari yake cewa wa man qala lafazi bil qur'an makhluqun fa huwa jahmiyun wa man sakata falam yaqul makhluqun aw ghayru makhluqin fa huwa jahmiyun wa hakadha qala ahmad ibn hanbal wa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجز karkashin wannan gabar ne ainihin wato Imam al-Barbahari mana bayani a cewa duk wanda yace lafazi bil Qur'an makhluqun duk wanda yace lafazi na game da al-Qur'ani shi lafazin makhluki ne fa huwa jahmiyun to shi ma yana kan aqidar Jahm bin Safwan wanda kuma ya yi shiru bai ce ƙur'ani makhaluki ba ne bai ce ba makhaluki ba ne shi ma dai yana kan wannan aƙida ta jahamiyanci kamar yadda imamu ahmad bin hanbal ya faɗa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadithi ingantacce ya ce dama duk wanda allah ya masa tsawon rai a cikin ku bayana to zai ga saɓani da rikici mai yawa a addini ya ce a hirɗinku da fararrun al'amura domin fararrun al'amura bid'a ne ku dai rike sunnata ku kankame sunnar kalifofi na shiryayyu masu shiryarwa ku kuma ainihin wato kama su ku cije da haƙoranku wannan gaba asbatallahu li nafsihi kalam wato Allah madaukakin sarki ya tabbatar wa kansa yana magana ya tabbatar wa kansa magana fi ayatin kathira ayoyi da yawa daga ciki mun karanta wata aya cikin suratul kahfi qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi har zuwa karshe wanda wannan yana nuna cewa kalmomin Allah madaukakin sarki wanda yake umarni na ayi ko yayi umarni da suna a bari ko kuma na gudanar da ainihin halittarsa to babu mai iya kididdige waɗannan kalmomi na Allah madaukakin sarki domin Allah madaukakin sarki ya ce koda tekuna gaba ɗaya za su zama tawada sannan bushiyoyi gaba ɗaya su zama alƙalami na rubuta kalmomin Allah to da alƙaluman sun ƙare tekunan su ma sun kafe kalmomin Allah ba su ƙare ba wannan kaga yana nuna cewa kalamullah kama ya kula ahlus sunnati wal jama'a nau'ul qadim hadithul ahad da haka fal qur'an min ahad kalamillah alqur'ani ɗaya ne daga cikin ɗaya-ɗayan ko zantuttukan Allah madaukakin sarki da haka zancen Allah madaukakin sarki tabbatacce ne a alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu mai yin kokonto wato ko shakka babu dukkan masu kwakwale lafiyayyu tunani sahihi to suna tabbatarwa Allah zance domin zancen Allah sifa ce ta kamala kore masa kuma alkalam sifa ce ta tawaya sai dai shi ainihin wato su jahamiyawa mabiyan jahan bin safwan wannan ainihin wato mutum wanda yake da gurbatacciyar aqida ya bayyanar wa mutane yana mai kokarin jefa musu kokonto da shakku game da addinin Allah madaukakin sarki yana umarta su da yin ilhadi wato musun samuwar Allah madaukakin sarki da kuma abin da ya shafi kafirci da ainihin cikin abubuwan da yake faɗa cewa ainihin wato Allah madaukakin sarki baya magana wannan yana daga cikin aqidar Jahan bin Safwan sannan daga cikin aqidar Jahan bin Safwan yana musun sunayen Allah da sifofinsa daga cikin aƙidar jahan bin safwan yana da aƙidar jabariyanci cewa in dai ka san Allah to kawai kai sai ka shiga aljanna da haka shi a wajen jahan bin safwan fir'auna shi ma musulmi ne domin ya san Allah kamar yadda zamu karanta a can gaba insha Allah an gane ko daga cikin aƙidar jahan bin safwan akwai ƙaryata alqur'ani ƙaryata hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam idan ba ku manta ba ya ce Allah bai yi zance da annabi Musa ba ya ce Allah bai riƙe annabi Ibrahim a matsayin badaɗi ba wannan aƙida ce wadda malaman musulunci sun yi mata rubdugu sun yi fata-fata da ita sun yi rubuce-rubuce domin an karar da al'umma irin haɗarin da ke kunshi a cikin wannan aƙida ka kamar irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da shi kansa ainihin wato babban malami Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala da sauran manyan malamai na fata an gane shi yasa ainihin wato Uh, abin nan uh, khalidul kasari wato ya yi layya da wanda ya karantar da jahan bin safwan wannan mummunar aƙida domin kamar yadda muka karanta jahan bin safwan shi ma ba shi ba ne asalin wanda ya zo da wannan aƙidar ya karɓe ta ko ya koye ta ne daga malaminsa alja'ado bin dirham wanda ainihin wato shi kuma daga talut shi kuma talut daga labid bin al-asam al-yahudi shi kuma daga wani a wato daga yahudawan yaman da haka aqida ce wanda aka samu ta daga yahudanci shi yasa ainihin wato khalidun al-qasri a ranar idin babbar sallah ya ga munin aqidar ja'ad bin dirham ta yi muni kwarai da gaske yasa aka fito da shi a bainar jama'a aka yanka shi ranar sallah shi yasa ainihin wato a babban malami ibn al-qayyim a cikin nuniyarsa yayi wasu baitika wal ajli dha dhaha bi ja'din ja'din khalidun al-qasri yawm zaba'ihi al-qurbani idh qala ibrahim laysa khalilahu kalla wala musa al-kalimu dani shakar dhahiyata kullu sahibi sunnatin lillahi darruka min akhi qurbani wannan duk mun karanta satin da ya gabata da haka zamu tashi kan gabar da malaiki cewa qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa qad ankara alaihim ahlus sunnati inkaran shadida ahlus sunnati wal jamaa basu fayi shiru ba game da wannan mummunar aqida manyan malamai cikin ahlus sunnati wal jamaa sun yi inkari inkari mai tsanani game da wannan aqida wa ghallazul qawla fi zalika kuma sun kausasa magana akan yin raddi da martani game da wannan aqida saboda muninta akwai abubuwan da ba a yin sakaci ko a dauke su da wasa ko a yi sanyi sanyi da su al'amarin da zai rusa addinin mutane al'amarin da zai yi ainihin wato gurɓata aƙidar jama'a to wannan gaskiya malamai ba sa ɗaukan abu da sauƙi in sun tashi mai da martani zaka ga ainihin wato suna kausasa lafazi domin yawanci waɗanda suke zuwa da waɗannan aƙidun wato son zuciya ne tsabagensa da suka ainihin wato suka ƙunso ba dan ba su san abin da suka ƙunso ɗin kuskure ba ne ina fata an gane to shine sai yake cewa wa hadha sayati insha Allah wannan bayanin zai zo insha Allah fil maqta'i alladhi ba'da hadha a wata madatsa da za ta zo bayan wannan ولكن معنا الآن جزئية من هذا المذهب الخبيث سيدي أنان تاردمو أكون تنبنغري دمالا زي تنبنشنو منا daga wannan mazhabi kazamun mazhabi na jahamiyanci wa huwa nafyu kalam nafyul kalam anillah shine korewa Allah magana ina fata an gane korewa Allah magana cewa Allah madaukakin sarki baya magana walakin hasala inda ahli sunnati ishkalun wa huwa hal yuqalu inna lafzi bil qur'ani makhluqun aw ghayru makhluqin hadhihi dasuha ala al muslimin aidan sai dai an samu wani ɗan rikici hatta a wajen wasu cikin ahalus sunna wa huwa shine hal yuqalu shin ko ana iya cewa inna lafazi bil qur'ani makhluqun karatuna da nake yi wa alqur'ani lafazin da nake amfani da shi wajen karantar da alqur'ani makhluqi ne abin halitta ne aw ghairu makhluqin ko ba abin halitta bane shi alqur'anin zancen Allah ne to lafazin da nake wajen karanta alkur'anin shi ma makhaluki ne ko kuma ba makhaluki bane wannan yana daga cikin rikicin da aka jefa hatta wasu cikin ahlus sunna hadhihi da suha wannan kalmar ta cewa lafazi bil qur'ani makhluqun aw ghairu makhluq wannan ita ma kalma ce da dasuha suka cusa ta su jahmiyawa alal muslimina aidan suka cusa wa musulmi ita da haka mutum ma ya kubuta daga cewa alkur'ani ba halitta bane zancen Allah ne to kuma ga wata shubuhar da suka sake jefawa cikin al'umman musulmi shi lafazinka game da alkur'ani makaluki ne ko ba makaluki bane to shi sa a Sheikh Fawzan al-Fawzan yake cewa wannan ita ma wata da sisa ce wani abu ne da shi ma suka cusawa al'umman musulmi shi na musulmi ya dinga jin cewa lafazi bil qur'ani makalukun a ghairu makalukin shin shi lafazin da nake yin karatun qur'ani da shi makaluki ne ko ba makaluki bane hal taqulu inna lafazi bil qur'ani makhluqun aw taqulu lafazi bil qur'ani ghairu makhluqin shin wai zaka ce lafazi na da nake wajen karanta alqur'ani makhluqi ne aw taqulu ko kuma zaka ce ne lafazi bil qur'ani ghairu makhluqin lafazin da nake wajen karanta alqur'ani ba makhluqi bane wa in urida bihi talaffuz bil qur'an fal talaffuz makhluqun was sautu makhluqun idan ana nufin at talaffuz yin amfani da fitar da sautuka da haruffa na alkur'ani daga cikin sasannin furuci na ɗan adam ɗan adam yana da hanka da ganda da wato da tantanin makwallato wayannan su ne wuraren da za ga wato wuraren da suke sarrafa sautukan da mutum yake magana da su akwai handa akwai hanka akwai ganda akwai kuma tantanin makwallato waɗannan kagan ka kalle su waɗannan dukkaninsu halitta ne halitta ne ababen halitta ne kamar yadda shi mutum abin halitta ne to waɗannan gaɓoɓin furucin nasu su ma ainihin wato halitta ne don haka lafazin da waɗannan wato gaɓoɓin furuci ke sarrafawa to shin su ma makaluki ne an gane ko in ana nufin at-talaffuzu bil qur'an sautukan da ke fita daga ainihin wato a gabobin furucin nan guda hudu game da alqur'ani to fatalaffuzu makhluqun to sai zaman to at-talaffuzu yin lafazi da ke fita daga waɗannan ainihin wato gabobin furuci din makhluqun ababan halitta ne wa sautu shi ma sautun da ke fita din makhluqun abin halitta ne fala budda min tafsil da haka babu makawa in an zo irin wannan gaba to sai an yi bayani hadha huwa tafsilu alladhi qala bihi al-imam ahmad kuma wannan shine fashin bakin da imam ahmad bin hanbal yayi a daidai wannan gaba wal bukhari da imam al-bukhari wa jam'un min al-muhaqqiqin da kuma dandazan malamai muhaqqiqai fala taqul lafzi bil qur'ani makhluqun mutlaqan shi yasa ba za ka ce lafazina da al-qur'ani abin halitta bane kai shiru wala gairu makhluqin ko kuma kace lafazina game da alqur'ani ba halitta ba abin halitta bane kai shiru mutlaqan wala tatawaqqaf kuma ba za ka tsaya ba ka ce to ni dai ba zan ce lafazin nan da nake game da alqur'ani makhluqi ne ko ba makhluqi bane ni ban sani ba kawai ina tsaya a tsakiya bal tufassilu fi zalika dole kai wato fashin baki game da me kake nufi in ka ce lafazi bil qur'an sautin da haruffan da ke fita wannan alkur'ani ne amma daga inda suke fitan abin da ke fitar da su din shi makaluki ne in ka ɗauka cewa allafazi bil qur'ani yanzu wannan sautin da kuke ji yana fita alif lam mim alif da lam da mim dinnan waɗannan sautukan alkur'ani ne amma ni da nake fitar da su daga inda suke fita to wannan inda ke fitar da su din makhluki ne in haka kake nufi da lafzi bil qur'an to wannan kaga daidai ka faɗa idan ku kana nufin lafzi bil qur'an ba irin wannan ma'anar ba to kaga shine sai ake jin tsoron mutum kada ya fada cikin aqidar jahamiyanci to shi yasa ba za ka ce lafzi bil qur'an makhluqun ko lafzi bil qur'an ghairu makhluqin kai shiru ba in ka ce lafzi bil qur'an makhluqun to sai kayi bayanin me kake nufi da lafazi bil qur'ani makhluq idan ka ce lafazi bil qur'ani ghairu makhluq to sai kayi bayanin me kake nufi da lafazin ka game da alqur'ani ba abin halitta bane akwai wanda yake abin halitta akwai wanda yake ba abin halitta ba daga inda ke fita sautin ke fita wannan abin halitta ne abinda kuma ke fitar shi kuma ba abun halitta bane shine zancen Allah to kaga kai wannan tafsirin sai ya zama to ka fita salimina alimina ina fata an gane gaba ta ɗari ƙalal mu'allif rahimahullahu ta'ala wa alam ya ce ka sani annahu inna ma ja'a halakul jahamiyyati annahum fakkaru fir rabb subhanahu wa ta'ala fa adkhalu lima wa kaifa wa tarakul athara wa wada'ul qiyasa wa qasu ad-din ala ra'ayihim faja'u bil kufri iyanan la yakhfa فكفروا وكفروا الخلق واضطرهم الأمر واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل إمام البربهاري رحمه الله تعالى يتي وعلم كثني من كراتو أنه يند الأمر يكي إنما جاء هلاك الجهمية تإند هلكر masu bin aƙidar jahan bin safwan jahamawa inda halakar su ta zo annahum su fakkaru fil rabbi sun yi tunani game da ubangiji abinda ba a yi su shi suka yi sai suka yi tunani game da ubangiji azza wajal da suka yi tunani game da ubangiji mai girma da daukaka fa adkhalu sai suka shigar wa kwakwalan su wasu tambayoyi lima tambayoyin lima dan me wa kaifa yaya lima me yasa za a ce kaza wa kaifa kuma in abu kaza ne to yaya kaza kuma kalmomin tambaya da suka shigar game da Allah wa tarakul athara suka bar nassi wa wada'ul qiyasa suka aje wani ma'auni wa qasuddin suka dinga auna wannan addinin ala ra'ayihim da abin da yayi daidai da ra'ayinsu faja'u bil kufri iyana a ƙarshe sakamakon da suka fita da shi sai gashi sun fito da sakamakon kafirci kuru-kuru la ya kafa da baya boyewa kowa ya san kafirci ne sannan fa kafaru sai suka kafirta wa kaffarul khalqa kuma suka ci gaba da kafirta halitta wa tsarrahumul amru al'amarin fa sai da ya tirsasa su ila an ƙalo har zuwa sai da suka kai gabar da suka kudurce bitta adili da babu Allah suka kore samuwar Allah to malam a sheik fauzanul fauzan zai sake bude mana wannan karatu na imamul barbahari a sharhu ya ce ƙauluhu faɗin imamul barbahari wa'alam kasan annahu yanda sha'anin yake inna ma ja'a halakul jahamiya jahamiya sun halaka ne yayin da annahum fakkaru suka zurfafa tunani fir rabbi subhanahu wata'ala game da sha'anin ubangiji subhanahu wata'ala السبب الذي جعل الجهمية ضلوا هذا الضلال البعيد سببي da kuma dalilin da yasa jahamiya suka yi irin wannan bata bata mai nisa annahum su jahamiya tadakhalu fi sha'anin rabb kutsa kai suka yi cikin sha'anin Allah cikin sha'anin ubangiji sai suka shiga saru sai suka zamto ya bahathuna fi suna ta bincike game da abin da ya shafi Allah wala ya juzu lil muslim wanda kuma bai halatta ga musulmi an ya bahasa ya shiga ɗakin bincike wajen bincike fi sha'anin rabbu game da sha'anin Allah kai ka isa ka gano lamarin Allah ka isa ka gano yaya Allah yake ya sha'aninsa yake to shigar da suka suka shigar da kawunan su wajen bincike game da sha'anin Allah to wannan yana daga cikin abin da ya jefa su ainihin wato bata bal alaihi an nu'min to me ake so da ni da kai mu yi game da sha'anin Allah shine bal abinda ake so alaihi akan musulmi an yi umina bihi kawai yayi imani da Allah wa bi asma'ihi yayi imani da sunayen Allah wa sifatihi yayi imani da sufofin wa ausafi yayi imani da sufofin Allah wala yatadakhalu fil kayfiyya kada ya shiga cikin kaka kada ya shiga cikin tambayar to an ce Allah sunansa kaza to kaman yaya an ce sufar Allah kaza to kuma yaya sufar take wannan kaifiyar ne aka ce kar ka shiga su kuma sai suka shiga cikin nan gurin inda aka ce kar a shiga su sai suka shiga Allahu jalla wa ala Allah mai girma da ɗaukaka la ya'lamu zatahu wa kaifiyata asma'ihi wa sifatihi illa huwa subhana Allah subhanahu wa ta'ala babu mai sanin zatinsa ko kaifiyar sunayensa da sufofinsa sai shi Allah babu wani mai ilimi da ya iya sanin haƙiƙanin zatin Allah babu wani masani da ya iya sanin haƙiƙanin sunayen Allah da sufofinsa sai shi Allah maɗaukakin sarki to kaga kamar shiga cikin neman yaya sufar Allah take yaya sunayen Allah ya zatin Allah yake kamar shiga cikin ramin halaka ne kuma wannan shine abin da jahamiya suka yi qala ta'ala ubangiji ta'ala yana cewa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum Ubangiji ta'ala yana sane da abin da ke gaba gare su a ranar tashin alkiyama, wa ma khalfahum Allah maɗaukakin sarki yana sane da abin da ke bayansu na ayyukan da suka yi a nan duniya, wala yuhitu na bihi ilma, amma fa shi Allah ba za su iya kewaye shi da sani ba, babu wanda ya isa ya san Allah yanda Allah yake sai shi Allah. na fata an gane kana sanin Allah gwargwadon yadda ya so ka san shi da zarar ka wuce labul ɗin da yake so ka san shi halaka za ka da haka Allah maɗaukakin sarki ana sanin sane yadda ya so a san shi amma cewa sai ka san Allah yadda yake to shi kuma bai yadda ka san shi yadda yake ba yadda yake so ka san shi haka ya sanar da kai ta hanyar wahayi alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a nan ya faɗi wasu sufofinsa da sunayensa da ayyukansa iya nan kawai in ka san wannan ya wadace ka game da Allah ina fata an gane da haka Allah madaukakin sarki ya ce shi kam yana sanada abin da zai faru da su ranar tashin alkiyama kamar yadda ya san abin da suka gabatar a nan duniya gaba ɗaya Allah ya sani amma su ba su da ilimin sanin Allah gaba ɗayansa wala yuhito na bihe ilma ba za su iya kewaye Allah maɗaukakin sarki da sani ba fala ahada a ƙarƙashin wannan aya kenan babu wani yuhitu billahi subhanahu wa ta'ala da zai iya kewaye Allah subhanahu wa ta'ala bal yanda abin yake huwa a'lamu bi nafsihi Allah shine yafi sanin kansa wa bi gairihi ya kuma fi sanin kowa amma kowa kai ka gama sanin kanka balle ka san Allah kai karan kanka kana da kusuri baka gama sanin waye kai ba to ina kuma zaka tafi neman sanin waye halicce ka shi ku Allah madaukakin sarki shi yafi kowa sanin kansa kuma shi yafi kowa sanin waninsa fa nahanu la natakallamu fi sha'anillah da haka mu ahlus sunnati wal jama'a muka kasance la natakallamu ba ma tsoma baki fi sha'anillah game da sha'anin da ya shafi ubangiji illa bima jaa sai da abin da ya zo dalili ta hanyar hujja da dalili min alqur'ani was sunna in kaga mun ce wani abu game da Allah to qur'ani ne ya mana bayani game da wannan abu in ka ce in kaga mun ce wani abu game da Allah to hadisi ne daga manzon Allah sahihi ya zo mana da wani bayani ko wata sufa ko wani suna daga cikin sunayen Allah ba mu iya gano wani suna cikin sunayen Allah ba ta hanyar wahayi ba ba mu iya gano wata sufa cikin sufofin Allah ba tare da ainihin wato ainihin wato wahayi ba ina fata an gane to wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu fahimta la natakallamu fi sha'anillah illa bima ja'a bid dalil min alqur'ani was sunnah wa natawaqqafu amma lam yarid muna tsayawa ne game da abin da bai zo ba a alqur'ani da sunna aljahamiyatu su waɗannan jahamiya din an karu alqur'ana to su matsalar su sun yi inkari ma game da alqur'ani wasunnata sun yi inkari game da sunna wata dakhalu bi uqulihim fi sha'anillahi subhanahu wataala sai suka shiga cikin sha'anin ubangiji da hankulansu suka aje alqur'ani suka aje sunna suna ganin kansu yana da kwari kwakwalwarsu tana da zurfi suna da hankalin da za su iya gano wani abu game da Allah ba ta hanyar alkur'ani da sunna ba kaga wannan shine asalin bata mutum ya nemi sanin Allah ko ya nemi sanin wata shari'a ba ta hanyar alkur'ani ba ba ta hanyar sunna ba to wannan babu abinda mutum zai gano sai bata ba abinda mutum zai ribata ya girba sai halaka da haka sai suka ce su da hankalinsu za su gano sha'ani cikin sha'anin Allah ba ta hanyar alkur'ani ba da sunna hatta qalu har aka wayi gari suka ce innahu shi fa Allah nan madaukakin sarki la dakhilal alami wala kharijal alam wala fauka wala tahata wala yamnata wala yasrata suka ce shi fa Allah nan madaukakin sarki baya cikin halitta baya wajen halitta baya sama baya ƙasa baya dama baya hagu idan ya kunu ma'aduman wannan duk wanda ya san fassarar babu to wannan in ka ɗauki wannan ita ce babu shi yasa kaga su a wajen su ba Allah domin sun ce Allah nan baya cikin halitta yana wajenta suka ce baya wajen halitta yana sama suka ce baya sama yana ƙasa suka ce baya ƙasa yana dama suka ce ba a dama yake ba yana hagu baya hagu gabas ba baya gabas yamma baya yamma baya kudu baya arewa wannan in aka ce maka abu babu ina jin ita iya fassara da zaka yi wa babu kenan in akwai shi yana ina da suka aje alkur'ani suka aje hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kaji kuma irin nasarar ko kuma kaji irin natijar da suka fita da ita game da Allah sai suke yi wa Allah ganin wanda babu shi sai suka kudurce babu game da Allah tunda su a aqidar jahamiya sun ce baya cikin halitta kuma baya wajen halitta kuma baya sama kuma baya ƙasa bai dama bai hagu idan kenan ya kunu ma'aduman a takaice babu Allah kenan ta'ala Allahu amma ya kuluna Allah ya ɗaukaka gabarin abin da jahamiya suke faɗa game da shi ƙalu sannan jahamiya suka kuma cewa laisa lahu sam'un shi fa Allah ba shi da ji wala basarun ba shi da gani wala ilimin ba shi da ilimi wala iradatun ba shi da nufi ba shi da irada to yanzu duk wanda aka ce bai ji bai gani bai magana ba shi da ilimi ba shi da irada idan kaga kenan ya kunu jamadan ya zama wani sandararren abu kenan kaga a hannu guda kuma sai suka mai da Allah kamar wani gunki baya ji baya gani ba shi da ilimi ba shi da irada haka jami'a suka ce to yanzu abinda ka ce baya ji baya gani ba shi da ilimi ba shi da irada wannan in ka fassara abin da jama'at ba kai kuskure ba idan kenan a wannan ta'arifin da suka yi game da sufar Allah ya nuna cewa suna sufanta Allah da wani sandararren abu ne li'annal jamada domin sandararren abu huwa allazi yusafu bi hadhihi al-ashiya shi yake sufanta da waɗannan abubuwan yakunu mithl al-asnam kenan sun mai da Allah kamar gunki gunki shine wanda baya ji shine baya gani shine bashi da ilimi baya magana sannan bashi da irada in aka aje shi anan sai kuma an dauke shi an canza maguri sai suka yi wa Allah irin wannan fasarar kaga sun maida Allah kamar gunki iyazan billahi iyaza kaga ta'ala Allah an zalika Allah ya daukaka ga barin irin wannan kamanceceniya ko sufantawa da jahamiya suke wa Allah shi yasa duk wanda ya kudurce wannan aqidar kar kai mamakin ya ce bai yarda da Allah ba domin wannan ta'arifin da suka yi na wanda bai san da Allah bane wanda bai yadda akwai Allah bane in ku har mutum hatta wayanda suke ganin suke da kuskuren ko suke ba su yadda da aqida sahihiya ta cewa Allah yana sama ba ai sun yadda yana ko ina ai cewa suke yana ko ina ko to amma yanzu kaga su wannan kaga yana in aka ce yana ko ina kaga kenan yana cikin halitta yana wajen halitta yana sama yana ƙasa yana dama yana hagu yana kaza yana kaza to su jahamiya kwata kwata ta'arifin nasu ba kaga ya mafi wancan muni domin wancan su sun tabbata akwai Allah amma sun ce yana ko ina duk da cewa ita ma aqidar yana ko ina din babban kuskure ne kamar yadda muka sha tattauna ta a nan gurin an gane ko to kuma ga aqida wadda take mafi muni da suka suke wa Allah ma fassarar wanda babu shi qawlu wa dina su jahamiya sai suka dinga auna addini maimakon su auna addini da qur'ani da sunna in sun zo auna wata matsala ta addini su ɗauko ƙur'ayar ƙur'ani ko su ɗauko wani hadisi dama can ba su yarda da ƙur'ani ba ba su yarda da hadisi ba sun jingine su a gefe to sai zamto suna da wani ma'aunin nasu na kwakwalwa na hankali sai suke auna wannan addinin ala ra'ayihim akan abin da ya daidai da ra'ayinsu ittaba'ul qiyas al-batil sai suke bin wani ma'auni gurbataccen ma'auni faqasullaha dan haka sai suka dinga auna Allah bi khalqihi da abin da halittarsa an gane ko sai suka dinga auna Allah da abin halitta sai suke dinga wato auna Allah da abin halitta to fa nafau asma'ahu wa sifatihi sai suka dinga korewa Allah sunayensa da sifofinsa saboda wai suna ganin in suka tabbatar wa Allah ji to kamar sun kamanta shi da abin halitta domin abin halitta shi ma yana ji in suka siffanta da Allah in suka siffanta Allah da yana gani to ai dan adam ma yana gani kenan kamar Allah ya yi daidai da abin halitta kenan su a tunaninsu da haka sai suka ce baya ji baya gani wai diddan su tabbatar da cewa Allah daban abin halitta daban maimakon su tabbatar da abin da Allah ya tabbatar wa kansa su kore abin da ya kore wa kansa sai suka ce su ba za su gamsu da haka ba suna da nasu tunanin suna da tasu kwakwalwar da basira da za su iya gano abin da ya kamata a jingina wa Allah ba sai Allah ya musu bayani ba suna da yanda za su yi su tantance sufofin Allah ba sai annabi ya musu bayani ba da haka suka ce ba za mu ce Allah yana ji ba dan mun ce yana ji mun sufanta shi da mutane ba za mu ce yana gani ba dan mun ce yana gani mun sufanta shi da ababen halitta da haka sai aka wayi gari sun kore wa Allah sunayensa da ya tabbatar wa kansa a alkur'ani ko manzan Allah ya tabbatar masa a sunna wa sifati sai suka kore wa Allah sufofinsa da ya tabbatar wa kansa a cikin alkur'ani ko a sunna li'annaha indahum taqtadi tashbiha domin su a wajen su wai wa'annan sufofin za su hukunta kamanta Allah da abin halitta in suka ce Allah yana ji yana gani yana da ilimi yana da irada kaman sun kamanta shi da abin halitta walam ya'lamu anna asma Allahi wa sifatihi khassatun bihi subhana abinda suka kasa sani wato sunayen Allah da sufofinsa sunaye ne da suka keɓance shi shi kadai in aka ce wannan sunan Allah ne ko da kaji wani mai suna irin wannan to a suna suka hada amma ba nasa daban na Allah daban in ka ji wata sifa ta Allah madaukakin sarki to wannan tasa ce ta musamman ko da kaji wani an ce yana da wata sifa mai kama da wannan to ba irin ta Allah bace an gane wannan wa anna asma'al makhluqina domin sifafan sunayen ababan halitta wa sifatil makhluqina da sifofin ababan halitta khassatun bihim suma wa'inda suka shafe su ne su kadai wala tashabuha baina hadha wa hadha babu kamanceceniya ko ta kusa ko ta nesa tsakanin sifofin Allah da sunayensa da kuma sifofin mutane ko ababan halitta da kuma sunayensu fa kama anna lillahi zatan kaman yanda Allah yana da zati la tushbihu zawat kuma zatin sa bai yi kamanceceniya da sauran zatuttuka ba fa kadhalika lahu asma haka ake so musulmi ya yadda Allah yana da sunaye wa sifatun yana da sifofi la tushbihu asma ba su kama da sunayen kowa ba wa sifat ba su kama da sifofin allati lil makhluqina irin sifofin ababen halitta ba duk wanda Allah ta'ala ya bashi wannan basirai ya bashi irin wannan hankalin ya dace kuma yayi nasara na kwakwalwa wadda take tantance tsakanin mai halitta da ababen halitta man akaza haza duk wanda ya riko da wannan ka'idar istaraha ya huta Allah yana yana ji eh yana ji to ai mutane su ma suna ji sai ka ce to ai su jin su ba irin na Allah bane domin su ababen halitta ne shi kuma mai halitta ne tun daga nan ka gane cewa ashe sufar sama irin tasu bace kenan duk wanda yake da wannan ya huta Allah yana gani kace ya ce yana gani to ai mutane ma suna gani kace to kuma ganin Allah da na mutane iri ɗaya ne ba iri ɗaya bane ko mu ababen halittar ganin mu iri ɗaya ne yanzu wani ba zai gano ƙarshen bangoncan ba ko ba zai ga karatun nan ba sai ya sa glass misali wanda wani kuma zai ganshi kurukuru ya karanta kaga ganin naka kai ma wani ya fi ka gani wani bai kai wani ganin wani ba mu kan mu gashi duk muna gani amma ganin namu ya bambanta to kuma a ce maka ganin Allah har ka kwatanta shi da ganin wani abin halitta to da zaran mutum ya kamu da wannan virus din ta tashbihi to ya shiga uku wani virus ne Allah madaukakin sarki ya raba mu da shi to wannan karatun shi kuma shine antivirus wato in kana neman strong antivirus to shine wannan karatun in mutum ya samu wannan to insha Allah duk wancan virus na tashbihi in ya kawo masa hari wannan antivirus din zai tashe shi daga aiki Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana imaninmu da haka duk wanda ya riko da wannan ka'ida ta sunayen Allah daban sunayen ababen halitta daban sufofin Allah daban sufofin ababen halitta daban na Allah ba irin na ababen halitta bane na ababen halitta ba irin na Allah bane istaraha ya huta wanda ku Allah ta'ala yake so ya bashi gwale-gwale to sai ta danna shi cikin aqidar jahamiya shikenan sai je ta fama wasar alal jaddati sahiha sai mutum ya zamto yana kan tafarki ingantacce wanda ya zamto yana da aqida salima wato aqida mai kyau ta bambance tsakanin Allah madaukakin sarki da ababen halitta tsakanin sunayen Allah da sufofinta da sufofin Allah da sufofin ababen halitta da sunayen ababen halitta qawluhu faja'u bil kufri iyana la yakhfa karshe sai jahamiya suka zo da kafirci kuru-kuru ba boye ba ba boyayye ba kafaru billah domin na farko dai kaga sun kafirce da Allah bi sababi hadhihi al maqalat al shani'a saboda irin waɗannan maganganun nasu masu muni saboda irin waɗannan aqidun nasu masu muni fi haƙƙin lahi jalla wa ala game da haƙƙin Allah mai girma da ɗaukaka kace Allah baya sama baya ƙasa baya dama baya hagu baya cikin halitta baya wajen halitta kace Allah baya ji baya gani ba shi da ilimi ba shi da irada wannan an munana wa Allah ladabi ko shakka babu wannan aqida ce mai muni game da Allah qauluhu fa kafaru a ƙarƙashin haka sai suka kafurta wa kaffarul khalqa wa kuma suna ganin su ne musulmi sai suka ci gaba da kafurta duk wanda ba shi da wannan aqida kuma kaga an an an yi an an yi upside down kenan su ana ganin su sun kafurta saboda irin wannan akida su kuma suna ganin ayu su ne cikakkun masu imani ma wanda ba shi da wannan akida shine kafiri kaffarul ladina yasifuna Allah sai aka waye gari jahamiya suna kafurta duk wanda ke sufanta Allah bi asma'ihi da sunayensa wa sifati da sifofinsa li'annahum yaquluna domin in ka ce Allah yana ji ko Allah yana gani su sai su ce maka hadha mushabbihun wannan mai kamanta Allah ne da abin halitta me ya rashin kamanta Allah da abin halitta shine ka ce baya ji baya gani baya kaza ayoyin da kuma suka tabbatar da yana ji yana gani yana kaza kuma ba mu sanya za a yi da su ba mafhum watashbihu kufurun su a wajen su kamanta Allah da ababen halitta kafirci ne da haka in ka ce Allah mai ji ne Allah mai gani ne to a wajen jahamiya ka kafirta domin ka sifanta Allah da ababen halitta naqulu mu kuma ahlus sunna muna cewa la ba za ta sabu ba laysa hadha tashbihan lillah wannan ba kamanta Allah bane jalla wa ala qala subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin suratu shura aya ta sha ɗaya ya ce laisa ka mithilihi shay'un wa huwa sami'ul basir wannan ayar ta rushe aƙidu guda biyu ta tabbatar da aƙida guda ɗaya laisa ka mithilihi shay wannan daidai wannan gabar ta rushe aƙidar tashbihi wa huwa sami'ul basir wannan gabar ita kuma ta rushe aƙidar ta'dili da kuma jahamiyanci sannan abu na uku ta tabbatar da aƙidar ahlus sunnati wal jama'a da suka yarda Allah yana da sunayensa da sifofinsa daban da irin na ababen halitta domin Allah ta'ala ce laysa kamithlihi shay ba abin da yi kama da Allah babu a sunayensa da sifofinsa da ko da ka ji wani suna ko wata sifa ta wani abin halitta ba irin ta Allah ba ce don Allah ce laisa ka mithlihi shay babu wani abu da yayi kama da Allah babu da haka masu kokarin kamanta Allah da ababen halitta wannan gaba ta mai musu da martani cewa babu abin da yake kama da Allah to sannan sai gaba ta karshe kuma sai ta ce wa huwa sami'u a tattare da haka kuma Allah mai ji ne albasiru mai gani ne to tunda ka gane waccan gaba ta farko ashe laisa kamithlihi shay'un baya nuna kace Allah baya ji baya gani saboda ababen halitta suna ji suna gani kace zaka korewa Allah ji da gani a'a sai dai ka tabbatar kace yana ji yana gani sai dai jin sa ba irin na sauran ababen halitta bane ganin sa ba irin ganin ababen halitta bane shikenan salim alim ka fita laisa ka mithlihi shay wa huwa samiul basir shi sa malamai suka ce ta mai da martani ga mushabbiha ta mai da martani ga mu'attila ta kuma goyi bayan yan mazhaba ta tsakiya waɗanda suka ce a'a mu ba za mu kamanta Allah da ababen halitta ba amma ba za mu kore wa Allah abin da ya tabbatar wa kansa ba ya za mu sai mu ce yana ji amma jinsa ba irin na ababen halitta ba yana gani amma ganinsa ba irin na ababen halitta ba yana magana amma maganarsa ba irin ta ababen halitta ba yana da ilimi iliminsa ba irin na ababen halitta ba yana da irada amma iradarsa ba irin ta ababen halitta ba kaga ka fita nafa an nafsihi tashbiha kaga a wannan ayar Allah ya kore wa kansa kamanceceniya da ababen halitta wa athbata li nafsihi sam'a wal basara amma kuma alhannu guda ya tabbatar wa kansa ji da gani ma'a anna al basara ma'a annas sam'a wal basara tare da cewa sifar ji da gani din nan maujuda ne akwai su fil makhluqina ga ababan halitta ababan halitta su ma suna ji suna gani Allah ta'ala ce hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi sai Allah ya ce faj'alnahu sami'an basira kaga anan Allah ta'ala ya tabbatar Allah ya sanya wa dan adam ji da gani sannan shi kuma ya siffantu da ji da gani to yanzu abinda zai warware maka wannan matsalar dan adam Allah ya tabbatar da cewa faj'alnahu sami'an basira da muka halicci dan adam mun sanya masa ji da gani sannan kuma a wannan aya Allah ya ce shi ma yana ji yana gani to jin Allah ba irin na abun halitta bane jin abun halitta ba irin na Allah bane ganin Allah ba irin na abun halitta bane ganin abun halitta ba irin na Allah bane shikenan fadalla ala annahu la yatashabahu hadha ma'a hadha wannan sai nuna babu kamanceceniya tsakanin wannan da wannan qaulu wa tarrahumul amr wannan lamari na ajiye alqur'ani da jahamiya suka yi da ajiye koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam da tasa kwakwalwa da hankalinsu gaba dan ya zama shine jagoransu wajen gane daidai to wannan kuma sai ya tirsasa su ila an kalubi ta'dil ba aka wayi gari kawai sai suka suffanto da aqida ta'dil shine musun Allah a ta'dil me yake nufi da ta'dil yace huwa juhudul khaliq subhanahu shine musun samuwar Allah subhanahu wa ta'ala, li'anna haza ya ƙulu ila ta'adil, domin wannan aƙida tasu tana komawa ne zuwa ga ta'adil. Musun samuwar Allah tana komawa ne zuwa ga ta'adil, li'annan lazila ya sumau, domin wanda baya ji, wala yi busiru baya gani, wala ya takallan baya magana, walaisa lahu iradatun kuma an ce ba shi da ganin dama ba shi da irada nufi wala mashi'atun ba shi da ganin dama wa aidan laysa dakhil alam sannan an ce baya cikin halitta wala kharij alam an ce baya wajen halitta wala fauka an ce baya sama wala tahta an ce baya kasa idan la yakunu fihi ilahun yu'bad wanda yake da irin wannan akidar kenan ba shi da ubangijin da yake bautawa akwai kafircin da ya wuce wannan duk wanda yake da wannan aqida to bashi da wani ubangijin bauta domin ya ce ubangijin da mu muka yarda da shi mun ce yana ji yana gani yana da irada yana da mashi'a ya ce shi ubangijin da ya yarda da shi baya ji baya gani baya magana bashi da irada bashi da mashi'a ubangijin da muka yarda da shi mun ce ya daidaita al'arshi a sama yake shi kuma ya ce a shi ubangijinsa baya sama baya ƙasa baya dama baya hagu baya cikin halitta baya wajen halitta to wa yake bautawa in ka fahimci wannan ta'arifin da kyau za ga yana bautawa babu kaga kenan yakunu fihi wato idan la yakunu fihi ilahun in ka kalli wannan kenan shi ba shi da wani ubangiji yu'bad da yake bauta da ake bautawa fa'ala bihimul amru wannan al'amarin sai ya komar da su ilal ilhad zuwa ga al ilhad shine musun samuwar Allah wata'adil wannan sai ya bayu zuwa ga ta'adil korewa Allah sufofinsa Allah madaukakin sarki ya tsare mu gaba ta 101 qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qala ba'd ulama wasu cikin malamai suka ce minhum daga cikin kunshin malaman akwai al-imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad dan Hanbal rahimahullah yace al-jahamiyyu kafirun shi a wajen Imam Ahmad bin Hanbal duk mai aƙidar jahamiyanci kafiri ne laisa min ahalil qiblati baya daga cikin musulmi masu kallon alqibla da kaga kenan aka ce al'umman manzala za su kasu kashi 73 duk gaba ɗayan su wuta za su banda guda ɗaya jami'a ba mata ciki dan su ba ma musulmi bane dan wayancan annabi ya ce cikin al'umma sa duk suna kilemin suna bin annabi sallallahu alaihi wasallam amma 72 annabi ya ce duk wuta za su banda guda ɗaya to kaga jami'a su imamu ahmad ya ce su waɗannan arna ne ba sa cikin ahalul kibla sannan a wajen imam muhammad ya ce halalul dam ya halatta a zubar da jininsu la ya risu idan aka mutu in mutum ba jihame ne ba zai ci gado ba ko da na babansa in dai ba babansa musulmi ne to shi kuma in babansa ko wani nasa ya mutu la ya risu ba jihame baya cin gado wala yuwarraf sannan ba a cin gadon su dan ba musulmi bane da haka in sun mutu ba a cin gadon su li'annahu qala domin daga cikin aqidar mai wato jahamiya la juma'ata sun ce su babu sallar juma'a wala jama'ata babu sallar jam'i wala idaini babu sallar idi wala sadaqata babu wata sadaka ko zakka wa qalu suka ce man lam yaqul alqur'anu makhluqun suka ce duk wanda yace alqur'ani a man lam yaqul alqur'an makhluqun fa huwa kafirun duk wanda bai ce alqur'ani makhluqi bane su a wajen su kafiri ne sai ka yadda alqur'ani makhluqi ne kaman yanda masallacin nan makhluqi ne kai ma makhluqi ne to qur'anin nan ba zancen Allah bane wanda yake sifa ga Allah a'a shi ma alqur'anin makhluqi ne in ko baka da haka so a wajen bajahame kai kai kafiri ne ash-sharh sharhin da babban malami al-fawzan al-fawzan yake mana yace qaulul ulama fadin da malamai suka yi cewa al-jahamiyyu kafirun din mai aqidar jahamiyanci kafiri ne laysa min ahli al-qiblati baya cikin musulmi masu kallon al-qibla ma'anar wannan magana ai kafirun bi majmu'i maqalatihi duk wanda yake da aƙidar jahamiyanci to ya kafurta idan aka tattare aƙidunsa aƙidun an tattare su aka dunkule su guri guda to aƙidu ne da suke nuna cewa mutum ba musulmi bane li'annahu kaga dai daga ciki domin shi ba jahami attalallahu azza wa jal ya kore samuwar Allah ya nuna ba Allah wala shakka anna hadha ashaddul kufr ko shakka babu wannan kafirci ne mafi muni mafi tsanani mutum ya ce ba Allah maqalatuhumul kufriya maganganunsu na kafirci tufudi ila ta'dili ita ce ta kai su zuwa ga kore Allah kama kala shaykh kaman yanda shaykh imam al-barbahari yace wa huwa inkaru wujudillah shine inkarin samuwar Allah subhanahu wa ta'ala wa qad radda alaihim al-imam ahmad rahimahullah imam ahmad bin hanbal yayi musu raddi fi kitabihi a wani littafin sa ar-radd ala al-jahmiyya wa huwa matbu'un littafin yanzu yana nan a buge yake in kana nema zaka iya neman sa a kasuwa ar-radd ala al-jahmiyya zaka ji yanda imam ahmad ya dauke su gaba gaba ya dinga mai musu da martani wa muhaqqaqun walillahi alhamd kuma an yi wa littafin ta haqiqi alhamdulillah yana nan a kasuwa wa radda alaihim ghayr wahid sannan malamai da dama ba imam ahmad kaɗai ba duk sun yi musu raddi radda alaihim shekul islam shekul islam ibn taimiyya shi ma ya musu raddi fi kitabihi dhakham a wani babban littafinsa mai suna bayanu talbisil jahamiyya sunan littafin kenan bayanu talbisil jahamiyya ka neme shi a kasuwa kaulu faɗinsa da ya ce halalud dam wayannan mutane jininsu ya halatta la yarithu wala yuwarraf baya gado shi wanda yake da wannan akidar ba a cin gadon sa li'annahu murtad dan yayi ridda fa huwa halalud dam in ko mutun yayi ridda jinin sa ya halatta li'anna alladhi ya'simu dam domin abin da ke tsare jinin mutum ya bawa jinin mutum musulmi ya bawa jinin mutum kariya huwa islam shine musulunci wal kafiru halalud dam wanda ko ya kafirta jinin sa ya halatta qauluhu fadin sa da yace li'annahu la kala domin duk wanda yake da aqidar jahamiya yana cewa la jumu'ata wala jama'a babu sallar juma'a babu sallar jam'i ai li annal jaham saboda shi wannan jaham bin safwan din yunkiru salatal juma'a yana yin inkarin sallar juma'a shi a wajensa ba sallar juma'a bai yadda da sallar juma'a ba wa yunkiru salatal jama'a yana yin inkarin sallar jam'i wa inna ma takfi indahu al ma'rifatu billah shi fa ko baka sallah baka da matsala a wajen jaham bin safwan ya ce kawai in kai in dai ka san da Allah wannan ya ishe ka wannan akida yanzu ta zo ba lalata mutane mutane ka ga mutum yana kilemin musulmi ne amma baya sallah yake cewa shi a wajensa taktafi inda hul ma'rifatu billah sanin Allah kada ya ishe ka ka san da Allah eh to shikenan fal imanu indahu domin shi imani a wajen jahan bin safwan huwal ma'rifatu shine ka san akwai Allah kawai fa idza arafa al-insanu rabbahu bi qalbihi in dai mutun ya san da ubangiji a zuciyarsa sara mu'minan shi a wajen jahan bin safwan wannan mutun ya zama mu'mini kamilal imani kuma mai cikakken imani walau lam yusalli ko da baya sallah walam yasum ko da baya azumi walam ya'mal ayyi shay'in min al-ibadati ko da baya kowane irin abu na ibada a zuciyarsa ya san akwai Allah ya to kawai mu'mini ne kaji fa wannan akidar qawluhu wala idaini wala sadaka yace babu sallar idi babbar sallah da karamar sallah babu sadaka li annahu yara domin shi jaham yana ganin annal a'mala ayyuka duk da kake yi na ibada laysa min al imani ba su da alaka da imani wala nutuka bil lisan ba sai ka furta kalmar imani da harshen ka ba ba sai an ji kai kalmar shahada ba wala atiqada ba sai ka kudurce imani da Allah a zuciyarka ba wa innamal imanu shi a wajen jaham imani indahu a wajen jaham mujarradul ma'arifa kawai ka san akwai Allah inda ka san akwai Allah to a wajen jihar bin Safwan baka da matsala daina sallah daina zuwa masallaci daina kowace irin ibada baka da matsala qawluhu wa qalu man lam yaqul man lam yaqul alquran makhluqun fa huwa kafir daga cikin aqida su sun ce qalatul jahmiya jahmiya suka ce man lam yaqul alquran makhluqun duk wanda bai yadda qur'ani makhluqi bane wa qala yazo yana cewa alqur'anu kalamullah yanzu kai da kake cewa qur'ani zancen Allah ne a wajen jahan bin safwan fa huwa kafir mutun ya kafirta li'annahu shabbaha Allah bi khalqi wai saboda in kace alqur'ani zancen Allah ne ka kamanta Allah da ababan halitta kana magana Allah yana magana kenan an gane ko wa tashbihu kufrun kamanta Allah da ababan halitta kuma kafirci na fata an gane to wannan shine aqidar jahamiya har wa yau da mun shiga darasi na gaba ba dai jahamiyanci din nan domin duk wasu aqidu gurbatattu daga nan suka zuki wannan guba din ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya datar da mu abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik